المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna goma sha tara ga watan ramadan hijira 1446 muna kuma sha tara a watan uku shekara ta 2025 allah ya kaddara haduwarmu a wannan masallaci na kofar arewa a cikin garin gomel a karatun alkur'ani mai girma da bin fassarar ma'anonin shi gwargwadon yadda allah maɗaukakin sarki ya hore idan ba a manta ba muna karatu a cikin suratu shu'ara'i kisar annabi musa da fir'aun mun zo kuma inda fir'aun yake tambayar annabi musa ya kawo hujjoji da shi annabi musa ya ce ko da ya zo da su za a hallaka shi annabi musa ya ba da irin mu'ujizozi da hujjojin da allah maɗaukakin sarki ya kore mashi hasken hannu sandar shi da take iya komawa maciji ta kuma haɗe dukkanin abin da take gaban shi sai fir'auna ya ga cewa wannan abin ai yayi kama da sihiri yayi kama da dabo don haka sai ya nemi shawara a wajen yan majalisa to ya za a yi da al'amarin annabi musa alaihi salam haka suka ba da shawara a tattaro dukkan matsafa a tura dukkanin birane a tattaro waɗanda suka san tsafi da sihiri sai kuma a ga yadda za a yi da su a nan muka kwana a jiya za mu ji kuma inda allah maɗaukakin sarki zai ba mu labarin mai ya faru a bayan an tattaro waɗannan matsafa ɗin 'yan sihiri ɗin na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين
na'am Allah mai girma da buwaye ya ce annabi fir'aun a fir'aun ya sa an tura masu tsafi din ko a yi masu yekuwa an tura su duk cikin gari su yi yekuwa din Allah sai ce fajumi as-saharatu aka tattaro dukkanin matsafa din da haka da na birni da na ƙauye da tsaffi da manya dukkaninsu an tattaro su limiqati yawmin ma'lum a lokacin ranar da aka kayyade ta sananniyar rana ce da aka yi ittifaki akan annabi Musa in ba a manta ba a can wata sura ya ba da labari yake cewa qala maw'idukum yawmuz zina wa an yuhshara an-nasu duha ranar da take ta alƙawari ni da ku ba gobe gobe ba ce ba a yawmuz zina yawmuz zina aka ce kamar ranar idi a gurin musulmi ko ranar idin babbar sallah ko ranar idin karamar sallah ko kuma ranar da kasuwar garin ke ci irin yadda 'yan siyasa ba sa shigowa gari he ranar kasuwa za a ga guri ya cika dam ya yi makil dan adam to da wanda ya zo kasuwa da wanda ya zo tare da wanda ya zo wajen gwamnati ya bi ayiri su masu ya ce to mawa'idukum yau muzina wa ayu sharan nasu duha a kuma tattara mutane a lokacin walaha safiya safiya mutane sun fi cin garazana sun fi jin ƙarfi a jikinsu sun fi jin rahin damuwa tun da babu yunwa babu wata hargowa sai aka ce a tattaro su a wannan lokaci da aka aka tattara allah maɗaukakin sarki ya ba da labari ta an je tattaro su limikati yau mai ma'alu da lokacin da aka tattaro su malaman isra'iliyat ko abin da aka rasu daga isra'iliyat sun yi ƙoƙarin baya mana nawa ne adadin amma adadin ba ne ke da muhimmanci ba ana faɗar dubunnai ne aka tattaro da manya-manyan shugabanninsu guda hudu wakilan linnas hal antum mujtami'un bayan an gama tattaro matsafan nan duk sun shirya kayan aikin su fir'auna da ya ga cewa yadda waɗannan suka zo da kimtsi da shiri to lalle ba za a yi nasara a kansu ba wakila don haka sai aka ce linnasi ga mutanen gari hal antum mujtami'un shin kun hada kammaluwa so ake kowa sai ya zo wataƙilhi kuma hikimar Allah maɗaukakin sarki a wajensa shi ne a tattara kowa da kowa yadda fir'auna zai fi kunyata a daidai wannan lokaci da da aka shi yana shela ya ga ya tara matsafa kuma yadda yake ganin alamar karazana da karsashi a jikinsu ya tabbatar babu alamun za su faɗi da aka sai ke cewa a taro fa mutane a taro mutane da ya ga mutane sun yi dafifi sun cika fada sai ke ce da su hal antum mujtami'un kun gama tattaruwa kun hallara la'allana nattabi'u saharata in kanu humul ghalibina yace to kun tattaru da ni da ku muna ga zamu meka al'amarin mu zuwa ga waɗannan matsafa din yana so ya ja hankalin talakawan shi da shine yace Allah da shine yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ajiya kuma sai yake cewa matsabokan fadarsa ko 'yan fadashi fama za ta amuru me kuke bani umarni ya kuke ganin za a yi umarnin da suka ba shi na a taro matsafa kuma yanzu sai ya sauko daga kan allon takan shi sai ke cewa da ni da ku sai mu bi wannan matsafa ɗin sai su zamanto shi ne shugabanni sai zamanto shi ne jagorori kaga yanzu kenan ba abinda ana tafiya an ce ba dan ana tafiya da hankalin talakawa ba har kullun shugabanni su suke musu tunani ba su ne suke tunani ba da tun ana ma magana ta kare ya kai muna binka saboda kai ne Allah saboda ka ce ba wani sai kai kuma yanzu ka nemi agajin matsafa kuma kana cewa mu bi wannan matsafa idan sun yi galaba kuma wannan ma magana da yake yana tabbatar masa bai da yakinin za su yi galaba din la'allana nattabi'u saharata in kanu humul ghalibina watakil sai mu bi wannan matsafan idan sun zamanto su ne masu yin nasara har anan malamai suka ce babu ladabi na munabara da da gaske ne gaskiya yake nema a wannan abin da za a yi sai sai la'alla na nattabi'ul ghalib sai mu bi mai gaskiya ko wanda yake da rinjaye amma sai suka ce la'alla na nattabi'us saharata in kanu humul ghalibina har yanzu kenan suna kan ra'ayinsu annabi musa ne da fir'auna a da annabi harun su ne ba za su bi ba amma idan masu tsafi sun yi nasara za mu mara musu baya in ba su yi nasara ba fa ba za a mara musu baya ba ba kuma za a bi annabi musa ba ina la'alla na na tabi'u saharata in kanu humul ghalibin na'am فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين فلما جاء السحرة Allah madaukakin sarki sai ce da matsafan suka hallara ta dama ta abba labari sun haɗu ko fa jumi as-saharatu limiqati yawmin ma'lum nan kuma da ce falon ma ja a saharatu ma'ana lokacin da dukkan matsafan suka zama hallara sun haɗu sun yi mitin ƙalolin fir'aun to kafin a fara fafata sai suka ce da fir'auna wannan kuma hine sunan rayuwa duk wanda yake da bukata a gurinka to kafin ka biya kai ma nemi taka siyasa ce kan ya wanke ka ya biya ka la'alla na da tabi'u saharata in kanu humul ghalibin falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'aun sai suka ce da fir'auna a inna lana la'ajaran to yanzu muna da wani lada da za a ba mu in kunna na hannun galibi in mu din mu ne masu rinjaye masu yin nasara in mun yi nasara an kare kawai tafiya za a yi ko kuma akwai wani abu da za a ba mu wanda za mu sa a ajihu akwai appointment akwai office ko kawai in aka kare an kare to shi kuma fir'auna ya san tun da yanzu ya tara gari yana so ya tutse annabi Musa in ya taba su to ba za su yi abin da yake so ba za ka ke da kai ma kana meka bukatar ka abun da kake da muhimmanci da kima kenan la'alla na na tabi'u sarata in kanu humul galibin falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana a inna lana la ajran in kunna nahnu la galibin muna da dan abin hasafi idan mun kasance mu ne masu yin galaba anan da fir'auna dole ya amsa musu na'am قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين نعم فرعون سيتي موسى نعم kuna da lada da za a ba ku wa innakum kuma bayan ma kun yi nasara an ba ku lada ku din idan daga wannan lokacin laminal muqarrabina kuna cikin makusanta ba za a yi mitin ba sai da ku ko sai da wakilanku babu abin da za a zartar a wannan masarauta sai da ku kuma dole za ku zamanto ku ne jagorori masu faɗa a ji sai an musu alkawari koda na siyasa ne zai cika koda ba zai cika ba na'am wa innakum lamina al-muqarrabin na'am قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون na'am qala lahum musa to batun ya ba su dama sun tattauna da fir'auna sun yi musayar ra'ayi sun zare zaren su sannan musa a nan gurin sai ya ce musu alquma antum mulkuna ku jefa abin da kuke so ku jefa ku jefa abin da za ku jefa din a nan za ka ga kai tsaye shine ya musu a wata sura kuma sai suka tambaye annabi musa wa imma an tulqiya imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu almulkin ko kuma awwalu man alqa ko dai ka jefa ko mu jefa ko ka fara jefawa ko mu mu zamanto mu ne farkon waɗanda za su saki nasu abin da za su saka da tunda dama ka gasa ce aka zo ba zai ba kuma lokaci ɗaya a saka a kasa gane wanne ne naka wanne ne namu gurin sai ya zama hayaniya wanda yake nuna cewa hatta munazara idan za a yi ta hatta tattaunawa idan za a yi ta to ɗaya ne yake magana ɗaya amsa lokacin da ɗaya ke kawo hujjoji to saurarensa ake yana bayanin hujja kai kana rubuta hujjojinsa ‘yan kallo suna kallo domin alƙalanci lokacin da ya ƙare ya shiru kai ma sai a baka fage sai kai naka to annabi musa tun da ya san shine mai gaskiya kuma shine zai yi galaba sai ce ku jefa duk abin da za ku jefa al'umma antum mulku ku jefa duk abin da za ku jefa na'am فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون na'am to da aka ce su jefa an ce su ma sun yi ladabi yadda muka kawo waccan ayar sun tambaya su fara ko ya fara wannan nuna cewa akwai lau'i na ladabi a gurinsu da wannan kuma malamai suke cewa duk mutumin da yake da jagoranci yake da shugabanci yake da biyayya ga shugabanci to bai fiye tafiya ba ko da a rayuwar duniya mutanen da suke rayuwa da ka kowa sarkin kansa ne kowa uban kansa ne kowa yana ji da kansa waɗannan su ne suke ɓafalcewa su ne suke lalacewa amma idan mutane sun yarda suna da shugabanci suna da tsari to ko a rayuwar duniya ne ba a waka cika tahi da su dole suna zare zaransu da haka da suka zama a tsari mutum ɗaya da zai yi magana da yansu ko biyu da haka za a iya fahimtar juna yake ta annabi sa to ka jefa ko mu mu jefa amma da dubban mutanen da ake cewa sun zo da duka za su yi magana lokaci ɗaya ya za a fahimce su ya za a san ra'ayinsu wannan ya nuna cewa tara ra'ayinsu suka yi a ƙarƙashin wasu ɗaiɗaikun mutane wasu malaman tafsirin su ce hudu wasu malaman suka ce su ma waɗannan hudun suna da tsoho a cikinsu amma duk isra'ila ne fa ba fa qur'ani bane ba kuma hadisi bane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce babban matsafin ya tsufa jaba kuma har ya makance ba ma ya iya gani da aka hine shugaba lokacin da aka saka aka yi tsafi aka yi komai aka janye higefe in an gama fafata za a kawo masa rahoton abin da yake faruwa da aka sai Allah madaukakin sarki ya ce fa alqawhi balahu sai suka jefa dukkanin igiyoyin da suka zo da shi wanda yake nuna cewa dama idan za a yi sihiri akan zo da abin da yake yayi kama da abin da ake so a yi sihiri din igiya ita kan yi kama da miciji ko za a ganta sarbebiya kuma alawiya take da aka aka saka ta ya ganta kamar gamman gange kani da aka su matsihe suka sake su fa alqaw hibalahum wa isiyahum da sandunan su lokacin da za su saka waɗannan bishiyoyi a igiyoyin da sandunan Allah sai ya ce wa qalu matsafan suka ce bi izzati fir'aun da isar fir'auna dan matsayin fir'auna kamar da kai da zaka ce bismillah su mai suka ce to bi izzati fir'aun wannan nuna cewa har yanzu daidai wannan lokacin suna da gaggatawa ga fir'auna mabiya ne ga fir'auna dan ba su ce bismillah ba sai suka ce inna la nahnu al-ghalibun mu ne tabbas masu yin nasara wanda nuna cewa sun san tsafin da suka zo da shi duk duniya ba wanda zai iya yin sa a lokacin ba wanda zai rinjaye su a tsafi su ne manyan matsafa kuma watakil har gobe garin yana daga cikin garin da suka kware a matsafa gado ne baya barin gari ko ko da an samu gyara an samu kaza an samu kaza ba ka raba su za ka wani bahaushe da yake ji da tsafi da wani lokacin za ga da yahudawa da tsaffin waɗannan larabawan sun fi iya tsafe-tsafe in suka yi wani abin zai baka mamaki to suka ce bi izzati fir'auna illa inna la nahnu al-ghalibuna na'am فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون na'am to lokacin da suka gama jefawa Allah madaukakin sarki a wajen zuwa ta surar ta yake cewa wastarhabuhum waja'u bi fisalin azim sun tsorata duk wanda yake gurin duk wanda ya zo kallo sai da ya higa karkarwa sai da ya higa razani saboda yadda ya ga taron maciji a filin sai da kowa ya tsorata yanzu kaga kenan sihirin da zai kai a ce dubban mutane gaba ɗaya idan su irbin da yake gani kenan kai ka san sihirin ba karami bane ba tsafin ba karami bane ba da haka duka filin sun cika shi da macizai wastarhabuhum waja'u bi sihirin azim Allah ya ce da kansa yace sun zo fa da tsafi babba babban tsafi abinda Allah ya kira shi babba in ba dan da Allah za a yi gasar ba ba dan da taimakon Allah ba kai ka san da ba lalle bane aka da shi yadda yace wa mata inna kai da kunna azim to haka anan yace waja'u bi sihirin azim sun zo da sihiri babba annabi Musa an ce wani lokacin har hima fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa a lokacin da ya saka sanda da shi wannan da lokacin da shi ma aka saka wa sarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim annabi Musa shi kuma sai ya koma zuwa ga ubangijin shi ya saka sanda kamar yadda ake giya masa ka sake ta za ta koma macijiya da aka fa alqa Musa asahu shi ma sai ya saka wannan sandar tashi su sanduna shi sanda daya su igiyoyi shi ba igiya ko daya kawai fa alqa Musa asahu yana sakinta fa idza hiya talqafu sai ga wannan macijiyar talqafu ay tabtali'u tana hadiye duk abin da ta ci karo da shi kawai da ta bude baki fa hikenan kawai ta fita a guje kawai duk abin da ta sura hikenan har ya hige cikinta ina fa idza hiya talqafu ba ya afikun haka Allah ya dauko hotonta a wannan filin duk abin da ta tadda kawai ta hadiye duk abin da ta tadda ta hadiye kafin me wannan ita ce kaɗai kawai take warici a filin babu komai sanduna sun ƙare igiya ta ƙare a nan musa tambaye ku akwai saura ai nasara ta zo ta ko ai ko kai ne yanzu aka kaɗa kai nasara za ka ɗan wani kirari ko da aka zo da ta cinye komai babu a filin yanzu fir'auna ƙarya ta ƙare matsafa ƙarya ta ƙare sai annabi musa kaɗai da sandarsa kuma ga ta mucijiya ce to dama kuma an ilimantar da shi inda ya kama ta to tana komawa sigarta kala khudha wala takhaf sanu'iduha sirataha al-ula yanzu ya fahimci duk lokacin da ya saka ta ta zama miciji in ya rije ta tana komawa sandarta da haka lokacin da ya ga a filin babu guntun komai sai ya kama ta sai ta koma yadda wannan itaciyar take ko yadda sandar take haka take to yanzu a zahiri inda annabi musa tsafi yayi yanzu sandar da aka nuna maka ta zama maciji ta haɗiye sanduna dubu misali ta haɗiye igiya dubu ya kamata a ga ta canja ko bata canja ba ya kamata a canja to da tsafi yayi sandar yanzu da da kyar za a ɗaga ta saboda ta koma sanda dubu to da suna jikinta yanzu da ta koma igiya dubu ya kamata in za a ɗaga a ga wannan nauyin nata sai ta koma sarat yadda take haka take to ina namu igiyoyin suke ina ta kai su ina namu sandunan suke ba sana yadda wasu malami tun ina yaro na je na tafsiri sai yace sai yace wannan tsohon bakawo yace a kawo masa sandar yanzu an zana sauraron manya yana makance aka meko masa sanda aka ce sai ya hafa ta yaji ta ina za ta kumbura yaji ta ko ina luwas babu inda ta kumbura sai yace to wannan ba tsafi bane da tsafi ne wallahi sai an ga alamar canji a jikin sandar shi yadda sandarsa take hakanan ta koma ba inda ya kumbura ba inda ta yi alamar mace mai ciki ya ce to ba tsafi ba ne ce don haka wannan mutumin shi za mu bi madadin mu bari fir'auna da mutanensa su bi mu mu din mu bi wannan mutume din falqa musa asahu fa idha hiya talqafu ma ya'fikun na'am فألقي السحرة ساجدين Allah madaukakin sarki sai ce fa'ulqiyas saharatu sai aka kifo da wannan matsafa din sajiji da suna masu sujada ga Allah madaukakin sarki malamai suka ce akwai mushakala yadda Allah ya amfani da kalmar fa'alqa ko fa'alqau hibalahum fa'alqa Musa asahu su ba sai aka ce fa'ulqiya dan a samu mushakala ya zamanto kalmomin iri daya ake amfani da su amma tafiya sujada ta ake ai kharra sajidan ko amma sai aka ce fa'ulqiyas saharatu dan a samu mushakala kalmomi iri daya su ake amfani da su da haka kawai a ga waɗannan matsafa din lokaci daya kawai kamar an tankwara wuyansu duka sun faɗi suna sujada ga Allah madaukakin sarki ay fa kharru wa saqatu sajidina lamma shahadu zalika wa alamu wa alimu annahu sani'u sani'in hakim laysa min sani'il bashar da suka tabbatar wannan aiki ne na gwani mai hikima ba aiki ba ne irin aikin da mutane suke gaba ɗaya sai suka faɗi suna masu sujada ga Allah maɗaukakin sarki na قالوا آمنا برب العالمين Allah sai ya ce suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin talikai so wannan suka ce malamai kafin su tafi sujada suka ce kad amanna bi rabbil alamin haƙiƙa mun yi Allah mun yi imani ga Allah ubangijin talikai da haka gaba ɗaya sai suka tafi sujada ko kuma da suka yi sujada a cikin sujadar tasa sai ya zama to hal ne sai suka ce amanna bi rabbil alamin wannan sujada tana tabbatar mana kenan mun yi imani da Allah ubangijin talikai to dan karfir aure ya samu rudu sai suka ce da shi رب موسى وهارون wane ne ubangijin talikai sai suka ce ubangijin annabi musa da ubangijin haruna allah idan yana so ya tabbatar da gaskiya yana hure mata hanyoyin tabbata yanzu da aka zoce aka yi la'alla na nattabi usaharata in kanu humul ghalimina mai yiwa sai mu bi waɗannan matsafan idan sun yi imani babu inda aka ce abu annabi musa da ta aka yi za mu bi annabi musa ko mu bi su wanda ya fi ƙarfi to da sai a ce sun yi imani ne a bisa wannan sharaɗi ɗin su sun mutunta yarjejeniya amma a yarjejeniyar ba inda aka ce za a yi imani da annabi musa da haka da ƙarfin gaskiya ta tilasta su sai suka ce mun yi imani ga allah ubangijin talikai ubangijin annabi musa da haro da shi kuma allah bisa adalcinsa idan yana so ya yanke wa mutum hanzari da hujja yana yanke wa mutum hanzari da hujja waɗannan matsafa wakilai ne na kowane gari da ƙauye duk mai tsafin garinku ya zo kuma kowa ya yadda wannan mai tsafin garin nasu ya fi shi hankali da kaifin wayo dama ba a tsafi sai da kaifin wayo ba a tsafi sai da iya dabara mai kaifin dabara yake tsafi da bokanci to yanzu tun da wanda kuka yi da sun fi ku hankali da wayo kun yi imani to kuma kuke jira kamar Allah yake muku hanzari daga garinku duk wanda kuka gama yadda da shi kuka ce hi ne wakilinku to ya biya mai ƙauya kuma kuke jira da haka Allah ya alice wajen annabi Musa hanyar da za a san halewa da awasa wajen karbuwa da yaduwa amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa harun قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين نعم كافين بيان آية دمانا يكرمتا ibnu kasir anan yayi wata magana wacce ta dunkule sakon annabi Musa da nasarar da Allah madaukakin sarki ya bashi yana cewa a cikin littafin sa wa kana hadha amran aziman jiddan wannan abin da ya faru al'amari ne mai girma matuka wa burhanan qati'a hujja ce ta yankan wuka ko qati'a lil uzri hujja ce da take katse hanzarin duk wanda bai imani ba wa hujjatan damiga hujja ce wadda take kashe duk wata hujja in ba ita ba wa zalika annal ladhina annal annal ladhina tansara bihim wa talaba minhum an yaghlibu qad ghulibu wa khada'u wannan ku abana ibnu kathir ke cewa wanda shi fir'auna ya nemi agajin shi su taimake shi yayi nasara yanzu su din ne aka yi nasara a kansu kuma sai ga su sun gurfana wulaƙantattu gaban Allah maɗaukakin sarki wa amanu bi Musa fi sa'atin rahina waɗannan da yake tutiya da su gaba ɗaya ga su gaban annabi Musa suna masu imani wa sajadu lillahi rabbil alamin alladhi arsala Musa wa Haruna bil haqqi wanda ya turo annabi Musa da annabi Haruna da gaskiya wa bil mu'jizatil bahira da mu'jiza da take yanke hankali da tunani wa guliba fir'auna ghalaban lam yushahid al'alamu mislahu yace aka yi nasara a kan fir'auna nasarar da ba a taɓa yin irinta akan wani a duniya ba tunda Allah ya halicci duniya ake fafatawa ake fito na fito ba a taɓa kunyata wani ba irin yadda aka kunyata fir'auna a wannan rana din ibnu kasir sai yace amma wa kana waqihan jari'an alaihi la'natullahi yace sai dai shi fir'auna maras kunya ne jari'an mai karfin hali Allah tsine mashi albarka yace fa adala ila al-mukabara madadin ya karbi gaskiya ce to shikenan mun yi imani da mun ce zamu bi ku idan kun yi galaba ba ku yi galaba ba to yanzu mun yarda annabi Musa da Harun sun zo da gaskiya annabi Musa ai muna bayanin addini yanzu fa da ya bi wannan har yanzu da babba ne fa ne ne fir'auna kai turo ka akai eh turo ka akai to ai ba a ce baka silin ne kan mulki ko da ya yarda ya bi da fa yana kan kujerar mulkinsa wata girma lokacin da annabi musa zai yi bayanin addinin da yana zaune akan kujerar mulkin shi amma sai aka ce fa'adala ilal mukabara sai koma zuwa ga girman kai kin gaskiya da gangan wal inad da tsaurin kai wa da'wal batil da kuma ikirari wanda yake na ƙarya fa shari'a ya tahaddaduhum wa yatawa'aduhum sai ya fara jan hankali da tsoratarwa da mummunan alƙawari yana leƙiya sai ce amantu lahu qabla an adana lakum kuka yi imani da shi yanzu kafin in ba ku umarni yanzu kaga ba nan magana bace an yi nasara ko ba a yi nasara ba yanzu ba kun yi sujada ba kawai ya miki yanzu yana mekewa yana so ya rike girmansa da kwarjini shi shi amantu lahu kuka yi imani da shi kabla an azana lakum tun kafin ku tambaye ni in ce ku yi imani sai ku yi imani innahu lakabirukum alladhi allamakum al-kitab yace to wallahi ni ne babban ku shi ya koya muku tsafi a wata sura yace inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati litukhruju minha alaha yace wallahi makirci kuka riya babban ku ne ki yace ku yi dan karamin tsafi hi yayi babba dan ku kunyata mu yace wannan makirci da kuka la ba za mu yadda ba to kaga yanzu lokacin da yake wannan fada yake kun farbaki talaka ce eh wallahi dan ba haka ba ya za a yi su kaza hi daya wallahi da kaifin gaskiya saboda ka yi ba sai amfani da wannan baba kere din innahu lakabirukum allazi allamakum sihr shine babban ku ke koya muku tsafi malamai suka ce babu inda aka faɗi hujja ta ƙarya a duniya sama da wannan ta nake hine ya faɗa ajiya ko wa menene alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin alam na rabbi ka fina walida sai muke mun rike ka dan karamin yaro a cikinmu haka ya faɗa ko wala bisa fina min umrika sinin ka zauna tsawon shekaru kusan 30 a cikinmu to lokacin da yake yaron ne ya koya musu ko lokacin da yake rayuwar shekara 30 a gidan fir'auna a lokacin da ya koya musu tsafi ko lokacin da ya aika aikan ya gudu a lokacin da suka bi ya koya musu tsafi shine aka ce babu inda aka faɗa hujja ta ƙarya tare da hankali a duniya sama da wannan innahu lakabirukum allazi allamakum sir ko kuma yau da ya dawo za a yi fito na fito kafin a yi fito na fiton ya koya musu amma ana amfani da hankali a tafiyar da hankalin talakawa shi ma sai amfani da wannan innahu lakabirukum allazi allamakum sir sai ta fala sawfa ta'lamu wallahi ba za mu kyale ba sai kun gane kuskuren fala sawfa ta'lamu wallahi sai kun gane me za a yi sai ya fara zartar da hukunci tun kafin a tura kotu a zartar da hukunci a yi alƙalanci a ce ga doka sai zartar da hukunci wanda suka ce duk inda ka ga ɗan siyasa inda kake gane shugaba mara adalci shi ne da kun yi faɗa ya faɗa hukunci da kansa tun kafin a je kotu to ba za a yi adalci ba kana ta augar da cewa wallahi sai na ɗaure ka kalmar wallahi sai na ɗaure ka to yanzu yana nufin ba doka za a bi wakil amma da ka taɓa masa laifi ka zage shi babu laifi sai ya kai kara kotu sai wane ya zage ni shi kuma alƙali sai duba to me hukuncin wanda ya zagi gwamna sai ce to hukuncin wanda ya samu gwamna ya zagi gwamna a daure shi shekara biyar yanzu ba gwamna bane ya daure ka doka ce da kotu ta daure ka to yanzu yana cewa fala saufa ta'lamu yace wallahi za ku san kuskuren ku sai ce la ukaffi anna aydiyakum tunaran tsaye da Allah duk sai na yanyanke hannayenku kaga wani bala'i kuma yanzu hannayen da suka yi amfani da shi wajen taimakonsa to shi zai sare ba da hannu kuke jefa igiya ba ba da hannu kuke jefa sanda ba zan datse hannunku na ga lokacin da za ku ƙara jefa wata sanda ku yi tsafi da ita la uqatta anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf kuma zan datse kafafunku a sabe mana in na datse maka hannun hagu to zan datse kafar hagu a kafar dama in na datse hannun dama zan datse kafar hannun hagu min khilaf yace wala usallibannakum ajma'in yace kuma duk sai na kire ku baki ɗayan ku da haka idan mutum dubu tamanin ne yadda ya sare hannu dubu tamanin kafa dubu tamanin sannan aka kawo wani itace aka turbitse su a jikinsu suna wutsul-wutsultu haka suka mutu wada usalli ban na kuma ajima'ina gaba ɗaya duka wallahi sai na hallaka ku yanzu su in imani imani ya shiga zuciyarsu yanzu suna karɓar imani bala'i da jarrabawa ta fito kuma sun tabbatar tun da ya faɗa akwai wanda zai hana shi babu wanda zai hana shi me za su ce to قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون قالوا سيسكة سيدة فرعون لا ضير لا حرج ولا يضرنا ذلك ولا نبالي babu damuwa abinda za ka yi ba zai cutar da mu ba abinda za ka yi ba zai ɗaga muna hankali ba saboda imani ya shiga in dai imani ya shiga to sauran matakai da za a ɗauka a hannun Allah maɗaukakin sarki yake da haka kawai usdukin laha ya sdukka ka gazgata Allah kawai Allah zai gazgata ka wallahi lokacin da za ka shiga cikin jarabawa sabatin da mutum yake samu da tsayuwar ba ta sabaci a hannun Allah maɗaukakin sarki yake amma ba haka akwai yanzu ko ba zama da annabi musa ba su yi ba barantana musu ga bayanin imani ga rukunan imani ga ayoyin imani ko babu wannan ga hadisan imani yanzu nan imani ya zo yanzu nan jarabawa ta zo ashe kenan iya imani shi kadai Allah ya karba da haka yanzu har sun yadda ana samun jarabawa wa tawaso bil haqqi wa tawaso bis sabr sai suka ce la daira babu damuwa inna ila rabbina munqalibuna wallahi mu kan mun juya zuwa ga ubangijinmu masu juyawa ne zuwa ga ubangijinmu da mun yi barna mun yi sa'o mun yi ta'addanci mun yi bokanci mun yi sihiri amma wallahi gaba ɗaya mun watsar yanzu mun koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ai almarji'u ila Allah ai makoma a hannun Allah take wa huwa la yudhi'u ajra man ahsana amala shi ko Allah a gurinsa duk wanda yake kyawun aiki ba a rusa aikin shi wala yakhfa alaihi ma fa'alta bina kuma Allah yana ganin abin da zaka yi wasa yujazina ala zalika atammal jazai kuma zai bamu sakamako cikakken sakamako kuma zai bamu juriyar da zamu dauke wannan azabar da za yi mana za ka yi mana inna ila rabbina munqalibun na'am إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين
sai suka ce inna natma'u wallahi muna kwadayi an yaghfira lana rabbuna khatayana ubangijinmu ya gafarta kurakuranmu yanzu sun yarda kenan duk abin da suka yi a baya ba gaskiya bane kuma dama duk matsafi ko wallahi ya san ba gaskiya ba yake duk dan sihiri ya san ba gaskiya ba yake duk dan dabo ya san ba gaskiya bane yace to muna fata ubangiji ya yafe kurakuran da muka yi a baya a saboda me an kunna awwalal mu'minina saboda mun kasance mu ne farkon masu imani mun ga gaskiya mun yi imani a take muna fata wannan imanin namu ya zamanto sababin da Allah zai yafe kurakuranmu in ka kashe mun tafi aljanna babu lafi malamai suka ce wannan ayar tana da abin mamaki kuma ta yi daidai da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum zai wuni yana mai imani idan bai wasa ba sai ya kwana yana arni wani ya kwana yana arne sai waye gare na mumini to waɗannan mutanen ajiya har zuwa safiya lokacin walaha da za a fara fito na fito ai duka mushrikai ne matsafa amma yanzu kan yamma ta yi sun zamanto masu imani kan gari ya waye a hallaka su sun zamanto shahidai ai Allah yake canjawa daga hali a koma hali yanzu da suna matsafa mushrikai yanzu sun dawo masu imani yanzu sun dawo shahidai duka cikin abin da bai wuce awa 24 ba Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qulubana ala dinik wa auhayna ila Musa wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi إنكم متبعون malamai suka ce to bayan wannan fito na fito din da aka yi da hallaka matsafa annabi Musa ba bari Misr bai yi fa tunda aikin da aka turo shi an arsil ma'ana bani Isra'il ka turo ka saki bani Isra'ila tare da ni babban aikinsa shine ya ceci banu Isra'ila ya kwato su daga kangin bauta da haka ya dade yana wa'azi ana musaya ya je fada ayi ba ta kashi ayi faznar ra'ayi a faɗi kaza ba ayi ba imani sai da aka dauki tsawon lokaci Allah sai ya tabbatar Fir'auna ba zai imani ba kuma ya ci gaba da azabtar da banu Isra'ila kuma suna kuka ubina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana Allah ya ce musu asa rabbukum ayyuhlika aduwakum da sannu Allah zai hallaka abokin gabanku wa yastakhlifakum fil ardi zai ba ku shugabancin kasar da shi abokin gaban naku yake ciki bayan dora kai fata amalu ku kuma sai ya ga ya za ku aikata yasa dan adawa idan ya fiye tsiwa ana nan ana nan sai Allah ya kwace mulki sai ya bahi sai kuma sai mu ga ya za kai asarabukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun da haka da Allah ya zartar da al'amarinsa sai ya ce mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa an asri bi ibadi ka fita da bayina kalmar asri tafiya cikin dare ko subhanallazi asra bi abdihi layla to an asri bi ibadi ka fita da bayina cikin dare sai ce in kun fita innakum muttaba'una za a biyo ku yanzu fir'aun nabi Musa yana da yaqini a ransa zai fita kuma yana da yaqini za a biyo shi to amma tunda Allah ya umarni kuma yace za a biyo shi to ya tabbatar akwai mafita na'am fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin to annabi Musa da mutanansa suna ficewa sai fir'auna ya ankara an ce a daren da za su fita kamar wani biki ne za su da haka wanda ma ba su da kuɗi ba su da kayan sallah ba su da kayan ado a gidajen da suke bauta da aikatu sun karɓi rigunan alfarma sun sa sun karɓi gwalagwalai maza sun yi ado mata sun yi ado an fito dandali za a yi biki kawai aka ce Allah ya sa ya kamar an yi samu husufi na wata haka wasu malaman tarihi suka faɗa da aka yi wannan duhun annabi Musa sai ya ce to kun samu dama ku sulale sai suka fara sulale sun fara fi kokarin ficewa sai suka rasa hanya sai ma ya tara kuma taro na gaggawa to Allah ya ce mu fice kuma mun rasa hanya me abun faruwa suka ce ai annabi yusuf lokacin da zai rasu ya yi alkawari cewa duk lokacin da za mu fici to a ɗauki gawashi ita ma a fice da ita kar a batta a misra ya ce to ina inda gawa ta sai ki aka yi ta nema suka ce masa wata tsohuwa ce kwaya ɗaya tak ta rage ita za ta ba da labari annabi musa ce to a tura gurinta an samu labarin a hadisin manzon allah sallallahu alaihi wasallam asalin kuma hadisi shi manzon allah su ne suka zauna da wani balaraban ƙauye cewa manzan Allah bajinta ya kyautata masa sai ce kana da alkawari faɗi duk abin da kake so a baka sai ce to a bani raƙuma da sirji a ban akuya kuma da za mu ke tatsan nono muna sha sai manzan Allah ce ka yanzu ka haɗu da manzan Allah a ce ka tambaya ka ce wata raƙuma ya ce ka kasa yin irin na tsohuwar banu isra'ila lokacin da annabi musa ya ce ta nuna masa inda kabarin annabi yusuf yake sai ta ce ba zan nuna ba sai ka yi alkawari da ni da kai za mu zauna a gidan aljanna ga ka gani haka ake bukata a gurin manya eh kada baka je babban mutum ya tsantsara kai ce faɗa abin da kake so ka ce a bani dubu ɗari uku ka shafto mai yawa sai ta ce da ni da kai makwabtaka a gidan aljanna ya ga annabin allah makwabtaka ta yi girma allah ce ka ba ta kawai sai ce to ka kasa yin irin wannan wani kamar isar tana tabbatar da yankin wani abin da ya faru da aka da aka bata yaƙini tana nan an mata alƙawari tace kuma da ni za a fita duk da na tsufa za ka ɗauka na za ku yi goyo na za ku yi a kan me za ku ɗauke na dai fita da ni nima da aka tabbata ta nuna musu gurin har ya zama kamar alamar tafki ko kogi aka yashe ruwan a cikin wannan daren aka haƙo kabarin aka ɗauko akwatin da aka sa shi a ciki aka ɗora ta akan abin abin hawan annabi Musa amma da duk sun tabbata a cikin Isra'iliyat wasu yanke su a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka suna ɗora aka ce kawai sai hanya ta dawo dodar sai suka fara ficiya to kokarin yanzu inda ɗauko wannan akwatin da kokarin neman hanya sai Fir'auna da mutanensa suka ankara waɗannan mutanen sun fici sai kuma ka san matsalar abokin gaba kuna gabar kuna zaune yafi akan ya ja jiki ya barka ga ni ga kai muna gaba ina ganin motsinka ya fi lafiya amma ka silale ka fice to na san inda za ka na san hirin da za ka yi daga suna zira da alburau ne ce a'a wannan mutanen wajen shekara arba'in ko hamsin muna azabtar da su muna yanka su suka silale suka gudu to wani hiri za su yi sai ce mu bi su mu dawo da su muna kallon su suna kallon su ina alƙawarin Allah innakum muttaba'un sai aka Allah ce fa arsala fir'aunu fil madaini hashir yadda aka tura a taro matsafa haka aka tura masu hela yanzu yanzu nan a fito da gaggawa aka saki emergency call ko kiran gaggawa dukkanin cikin birane da unguwa aka samu masu shela suka yi abin nan shela a cikin shela ake cewa
إن هؤلاء لشرذمة قليلون a ce ka gaya musu mutanen fi annabi musa sun fici ya ce ku gaya musu kuma fa su ɗin la shirzimatun ai la tsa'ifatun qalilun qalila ƴan jama'a ne kaɗan jama'a ku fito mu je mu kamo su ku fito mu je mu kawo su ba su da wani yawa na'am وإنهم لنا لغائظون ya ce wa inda humsuka mutanen annabi musa lana a gare mu laga'idu na masu fusatarwa ne kullum sai sun bata mana rai to tunda sun fice ku je mu kamo su duk mu hallaka su وإنا لجميع حاضرون Fir'auna ya ce wa inna mu kuma la jami'un baki ɗaya mu hadiruna kullum muna cikin taka tsantsan ga waɗannan mutanen tunda aka ce za a haifi yaro zai rusa mulkin mu tun daga wannan ranar mu samu samun sake ba to sun fice ya kamata mu bi su mu kamo su duk abin da za a yi akai akan idan mu wa inna la jami'un hadirun na'am فأخرجناهم من جنات وعيون Allah ya ce da haka ne na fidda su min jannatin daga cikin gidajensu ko daga cikin gonakansu lambuna da suke nomawa da kayan marmari da shuke-shuke haka Allah ya ce da wannan tsarin ne na fidda su daga wannan wa uyun da maraimari idanun ruwa ruwan da suke ɗauka su yi noman rani su yi shuka su yi ban ruwa su ji daɗin wannan ruwan ruwa mai daɗi Allah ya ce da shi na fidda su daga cikin wannan ruwan wa kunuzin وكنوز ومقام كريم Allah haka ya ce na fidda su daga cikin taskokinsu dukiya da suka tara wacce take a hannunsu da wadda take karkashin ƙasa wa makamin karim da gurin kar- zama ko da gidaje ko da kujeru ko da majalisa ta alfarma ita haka Allah na fiddo su كذلك وأورثناها بني إسرائيل Allah ya ce kazalik mun aiwatar da wannan ne saboda me wa auratna ha bani isra'il dan mu gada wa banu isra'il ko muka gadar da waɗannan gurin ga banu isra'il kuma dama tun farko haka Allah madaukakin sarki yayi musu alƙawari wa arsalna alqawma allazina kanu yastab'afuna masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun haka ya faɗa cikin suratul qasas wa nuridu anna munna 'ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin to yanzu wannan lokacin alƙawarin ne sai ya ce wa awrasnaha bani isra'il duk waɗancan ni'imomin da gidaje da ni'ima da kuɗi da kayan alatu da duka an bar bani isra'il gidan da kake wanke-wanke yanzu kai ne mai gida a wannan gida din wa awrasnaha bani isra'il na'am فأتبعوهم مشرقين Allah ya ce sai suka bi su mushriki na a lokacin da rana ke kokarin fitowa su sun fice da daddare lokacin da fir'auna ya ankara aka tattaro mutane suka taho lokacin alfijir ya wuce har rana ta fara huduwa sai suka bi su na'am فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا to لمدركون tun da rana ta fito ko ta fara kokarin fitowa da haka yanzu su mutanen annabi Musa in suka wayo za su ga bayan su su ko mutanen Fir'auna suna tafiya za su ke ganin wanda yake gaban su Allah ya ce to an rike waɗannan sun yi jinkiri wajen tafiya su kuma waɗannan saboda suna da dawakai da shiri da waye za su fito cikin gaggawa sai Allah ya ce falamma tara aljama'ani lokacin da waɗannan ƙungiyoyin guda biyu suka kalli junansu mutanen annabi Musa suka gano Fir'auna Fir'auna ya ga mutanen annabi Musa kuma gabansu sai suka tada sun tadda kogi baharu kazlum kalzum sun tadda kogi babu hanya babu inda za a zagaye kuma ga fir'auna dab da su an ce daga cikin mutanen annabi musa na kusa sai ce kace allah ce mu fito ce kwarai da gaske ya ce kuma tannan ya ce ka biyu tun da ai ga kogi kuma ga fir'auna ya tabbatar tadda su za a yi sai ce kuma tannan allah ce mu biyu kaga kenan in ba tannan allah bai ce mu biyu to kai ka jawo mana na'am qala ashabu musa da haka sauran ko mutanen annabi musa sai suka dauki ihu inna la damudun la mudraku wallahi an riske mu an kama mu yake na kahin mu ya bushe dama hekara da hekaro suna jin hauhin mu mun fasata mun fito yanzu sun tadda mu inna la mudraku wallahi Allah ka mu zami na'am قال كلا إن معي ربي to سيهدين ba a gane karfin imani sai idan jarrabawa ta yi jarraba lokacin da kowa ya tsorata an kama su sanan musa ya ce kalla ya ce har abada ya ce tun da allah ya ce mu fito ya ce wallahi ba za a kama mu ba ina ma iya rabbi wannan tafiyar tare muke yin ta da ubangijinmu sayahadin zai shiryar da ni ya za a yi ya za a yi mu kubuta shi kuma allah yana ƙara karɓar lokaci waɗannan su ƙara matsowa waɗannan kuma sun yi cirko-cirko a nuna maka fa ba mai ƙarfi sai allah wallahi ko kai ne za a nan gurin za ka ga tashin hankali da musifa in ka nutsa mutuwa za ka yi in aka tadda ka mutuwa za ka yi yanzu ka tabbatar la haula wala quwwata illa billah na'am فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم na'am ana zuwa wannan gabar wallahi kamar kana kallon gurin ko sai Allah ya ce fa auhayna ila Musa sai muka ga wa annabi Musa anibri bi asakal bahr wannan sandar taka doki kogin da ita wannan dai don sandar da ta cinye mu- itatuwa ta cinye bihiyoyi ta cinye igiyoyi aka ce doki kogi da ita yana dukan wannan to- kogin da ita fanfalaka sai Allah ya ce gaba ɗaya tekun sai ya tsatsage sai ya bude fakana kullu firqin kowace tsaga sai ta kasance ka daudul azim ai ka jabalil kabir kamar katan dutse da haka kogin ana dukan sa kawai sai ya tsage gida 12 saboda a ba waɗannan mutanen damar su wuce da sauri inda hanya ɗaya aka yi da kaga turare ne saboda kowa ya ga mutuwa falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun to ana daska ana dukansa kawai sai zare gida goma sha biyu kawai sai ya dawo ya buɗe Allah kuma ya faɗa a cikin suratul taha ko yabasan la takhafu darakan wala takhsha in kada kishi to hatta dandamalin kogin zai bushe yanzu dan an janye ruwa akwai laka akwai tabo sai Allah ce to kana duka kuma kasan za ta bushe kawai Allah sai turo ta iska a take sai ta bi wannan hanyar da ruwan ya tsage gurin har ya gama sandarewa ko kofatan doki ana doka za ka ga tsawon tofatan doki kes kes kes yana kyastawa kamar zai tada wuta fanfalaka fakana kullu firkin tabbadul abu kowanne hanya sai ta zama to kamar wani katon dutse na'am وأزلفنا ثم to الآخرين jinkirin da aka samu kafin dukan Allah ya ce wa azlaf na sammal akhari samma anan gindin kogin azlafna muka kurato da al'akari na sauran mutanen su ne mutanen fir'auna an rike mutanen annabi musa don su ga juna gab da gab suna ga kamar za mu meka hannu mu kama su to in suka ga a gabansu aka daki kogi a gabansu kogi ya sandare suka higa to su me zai hana su shiga amma da ba a yi haka a gabansu sai su ce a a mutanen nan wata dabara suka yi amma a bari a gabansu su ga abin da zai faru to tun da sun shiga su mutane ne amma mutane ne Allah ce azlafu na san bal akhari sai da na tattaro su na kawo su dab da mutanen annabi Musa na'am وأنجينا موسى ومن معه أجمعين Allah sai ya ce wa anjayna Musa sai muka tsiratar da annabi Musa me yasa aka ambaci annabi Musa shi shi kadai bai ce ba fa anjaynahu sai aka ce wa anjayna Musa sai muka tsiratar da annabi Musa wannan ya nuna maka kenan duk inda da'awa take zafin da'awar da idan makiya akan jagora yake da haka babban burin su su fara hallaka shi sai sa Allah ya ce to hidin yi muka fara tsallakarwa to wanda suka yi imani su ma shafi tana shafar su sai aka ce wa man ma'ahu ajma'i da waɗanda suke tare da shi ajma'i na baki ɗaya don haka duk dubban banu isra'ila ba ɗaya da ta shafa duka tsaf sai da suka fice da haka sun gama ficewa daga kogi fir'auna shi kuma ya shigo an ce da suka shigo sai da suka ɗan yi taka tsantsa wai ma higa fa ko da mu taɓa gani ba kogi ya daskari ma higa akwai matsala a cikin tatsaniyar bahaushe na'am yakan ce wannan hine dalilin da yasa doki bai fiye hiri da ruwa ba amma tatsaniyar bahaushe ce ko galibi doki idan zaka tsallaka ruwa da shi sai ya danyi maka gardama wai yana tunowa ne abin da ya shafi ƴan uwansa da wakai amma tatsaniya ce mata bahaushe ko babu ita a littafi ko isra'ilar ba wata ambata ba da haka wai shi in yaga kawai yana wannan tomar yana dogiya to tsoro ki hima wai karbe higa a hada da shi na'am wa azlafna samma al-akhirin wa anjayna musa wa man ma'ahu ajma'in sai ce thumma thumma aghraqna al-akhirin to bayan an tsiratar da annabi musa da waɗanda suke tare da su sai Allah ya ce sauran aghraqna duka mun halakar da su su waye sauran fir'auna da mutanensa to tun da ya ce sun ma'agarakan al'akharin su ba ko mutum ɗaya ba a rage ba a fina-finai aka ɗan bar mutum ɗaya ya dawo gida ya bada labari ko to na mutanen fir'auna babu wanda zai daya bada labari duka gaba ɗaya haka Allah ya ce muka hallaka su baki ɗaya na'am inna fi dhalika la'ayan wa ma kana aktharuhum mu'minin inna fi dhalika la'aya Allah ya ce a wannan labarin da tarihinsa da dawar annabi Musa da abin da ya faru a fadar Fir'auna da kirawo matsafa da imanin matsafa da hallaka su da biyo su da kokarin kama su cikin teku da wucewar waɗannan da hallakar da waɗannan Allah ya ce akwai mu'jiza akwai aya akwai abin da zai nuna wa mai hankali Allah Allah ne akwai abin da zai nuna wa mai hankali in Allah ya tashi ba a gagararsa wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktharan nasi la ya'lamuna sai ta inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin yace amma da yawan sa da yawan su ba sa yin imani aka ce da yawan mutanen fir'auna gaba ɗaya ba su yi imani ba shi yasa Allah ya halaka su a cikin kogi ko kuma waɗannan mutanen da kake karanta musu alqur'ani da yawansu ba sa yin imani wa inna rabbaka wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa inna rabbaka lalle ubangijinka lahuwal aziz shine mugwayi ko arrahim kuma ubangijinka shine mai jin kai a dunkule wannan shine karshen kisar annabi Musa alaihi salam a cikin wannan sura sai kuma kisar annabi Ibrahim alaihi salam to amma wasu daga cikin malamai sukan ce daga cikin dalilan da ya sa mata musamman na larabawa musamman matan misra sun ce daga cikin dalilan da ya sa suke da ƙarfi a kan mazajensu har da wannan kisar a ciki wani ne ganin muhalli shahidin na? kace? tsohuwar da aka je gurinta ai tana tare da annabi musa influence na matar fir'auna ita ai da ta yi imani na na sai mata suka rage a garo na ai ba duka sun tafi sun ma'azara ɗan al'akari an hallaka duka wasu malamin suka ce watakil siyakin kissar amma ba shi ne abin da ya damu Allah a cikin kissar ba shi sa bai kawo ba amma dai masu kididdiga na tarihi sun ce daga ina ne aka fara samun mata su zamanto suna da ƙarfi akan maza kuma an ce har gobe matan misira suna da authority akan mazajensu da aka hallaka waɗannan mazan su mata suna gida a zaune da dukiya da mukullan gida da waye suna hannunsu idan annabi musa sun dawo da shi da mutanensa to ai matan suna gida in ka gaji matar mutum to ai yanzu kamar ita ce shugaba a gidan mukullan dukiya da gonakai da waye duk ba a hannunta suke ba sai aka ce to kamar yaran gida ne suka auri iyayen gidansu da haka wannan fawar da suke da akwai ta umarni da suke ba su a da yi kaza yi kaza sai aka samu guntun tasirinta ya yi ɗanyi saura a zukatan mutanen annabi musa saboda haka to wannan matan sai suka ci gaba su ba su umarni irin yadda suka fi ba su waɗancan suka ci gaba da ɗan karɓar nau'i na ƙasƙanci irin yadda suka ɗan saba tun da dama ai iyayen gidansu ne ko babu wannan aka ce asali shi ne kamar inda mata suka ɗan samu izza a kan maza amma dai babu shi a rubuce wallahu ta'ala alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wa alaikum assalam to wanda ta me ko